akan ina ba za mu tashi akan ita ina ba ɗin kuma ru ina ba shi ne kame da al'amarinka kwatakwam zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa makhtaraftun fihi min shay'in fa hukumuhu ila Allah duk abin da kuka yi saɓani a kansa to hukuncinsa ana mai da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ne idan aka samu saɓani akan abu ana mai da hukunci zuwa ga me zuwa ga Allah maɗaukar sarki to nan yanzu ka ce duk abin da za ka yi za ka nemi hukuncinsa a alƙur'ani da sunna to ita ma ta zama ina ba mun gane ko zalikum Allahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wannan shine ubangiji kuma a gare shi nake dogaro kuma gare shi nake komawa kwatakwam annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace rabbana alayka tawakkalna ya ubangijinmu gare ka muka dogara wa ilaika anabna kuma gare ka muka koma gaba daya dukan mu mai da al'amarin gare ka duk al'amarin mu shine kokarin mu bauta maka kokarin mu nemi yardarka a wa qala ta'ala fi sha'ani ibadihi almu'minin ubangiji ya faɗa game da bayinsa mu'minai yace wallazina tanabu ta an ya'buduha wa anabu ila allahi lahumul bushra fabashshir ibad su ne waɗanda suka nisanci ɗagutu ba za su bauta ba ɗagutu ba wa anabu ilallahi suka koma kwatakwam zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to irin waɗannan mutane lahumul bushra albishir a gare su fa bashir ibad da haka kai ma bayina albishir akwai ayoyi da dama da suke magana akan ita wato al'inaba khudu'un sannan akwai khudu'i kudu'i shine kankan da kai ka nuna kai ba kowa bane a gaban ubangiji subhanahu ta'ala kaman ka ce anta rabbi wa anta rabbi ana abduka wa anta khalaqtani ni bawanka ne kai ka halicce ni fadin wannan kalma sunansa kudu'i mun gane ko yana daga cikin nau'uka na ibada yana daukan ma'anan khushu'i duk da khushu'i nutsuwa kusan shi yafi dacewa da khushu'i ko to nutsuwa ma ai kankan da kai ne idan kana gaban wanda kake girmama shi to za ka nutsu amma idan kana nuna girman kai a gaban mutum ba za ka nuna wata nutsuwa ba za ka nuna kazar-kazar ɗinka wata zallul a wannan shi ne alhudu kankan da kai ka nuna ma Allah kai a ƙarƙashinsa kake kai halittarsa ne kai bawansa ne babu abin da ka iya idan ba abin da ya maka ba wannan shine kubu'i mun gane ko mun gane wannan ko yawwa manzon Allah ya kance bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat aini ya ubangiji rahamarka da rahamarka nake neman agaji kada ka kada ka wakilta ni akai la koda da gwargwadon kiftawan ido faɗin wannan shine kayi kudu'i ka kankantar da kanka ka nuna kai ba kowa bane mun gane ko na'am kamar yadda annabi ibrahim ya faɗa wa in lam taghfir li wa tarhamni haka ne annabi ibrahim ne annabi nuhu la akun minal khasirin idan baka gafarta min kamun rahama ba zan zama nayi asara rabbana zalamna anfusana abinda annabi adam ya faɗa da shi da hawwa ya ubangiji mun cuci kanmu fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin in baka gafarta mana ka mana rahama ba mun yi asara irin waɗannan kalmomi da yanayi da kake nuna ma ubangiji shine khudu'i mun fahimci wannan ko ka zama ka kaskantar da kanka ka nuna kai ba kowa bane a gaban ubangiji subhanahu wata'ala idan Allah bai tallafe ka ba ka yi asara ka lalace babu takanta babu kanta mun fahimci wannan ko shine khudu'i wal isti'azatu da neman tsari neman tsari shine ka ce Allah ya tsare ni akan abu kaza ka roƙi Allah ya tsare ka ita ma nau'i ne na ibada Allah ya hana wani abu ya cutar da kai shine ma'ana neman tsari ko Allah ya hana wani abu ya cutar da kai ka koma zuwa ga Allah ka nemi mafaka a wajen Allah maɗaukakin sarki ka nemi matsera ka tsere ka fake a wajen Allah ubangiji ya ce wa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim in zaka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan jefaffe wa qur rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin nace ya Allah ina neman tsarinka daga fisga irin ta shedanu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya ubangiji ina neman tsarinka kada shedanu suna zuwa yadda nake Allah ya nisanta ni da shedanu wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim idan wata fisga ta fisge ka daga shaidan to ka nemi tsarin Allah ka ce ya Allah ka tsare ni daga shaidani idan rikici ne ko fada hankalinka ya tashi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in fushi ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari daga Allah kar ka nemi tsari daga gurin wani a manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi suna cikin tafiya da uqubati bil amir wata rana sai iska ta taso ga iska ga hadiri ana iska sosai sai ya ji manzan Allah na ta karanta qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada qul a'udhu bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas wannan surori guda biyu sun tattara duk wani nau'i na neman tsari ya ce ta'awwaz bihima fama ta'awwaza muta'awwizin bi mislihima ka nemi tsari da karanta waɗannan surori idan kana tsoron wani abu kada ya cutar da kai kana tafiya sai kana tsoron wani abu to ka daina jin tsoron ka kama ambaton Allah ka karanta waɗannan surori hankalinka ya kwanta ba abin da zai same ka in wani mutumi kana ga zai maka wani abu zai cutar da kai sai ka tuna haka to kar ka ci gaba da tsoron cutarwar taka cutarwar da zai ba dawo ka fara ambaton Allah ka karanta falaki ka karanta nasi kai ta karanta su manzo Allah ce ma ta'awwaza muta'awwizin bi misrihi ba duk wani mai neman tsari ba wata kalma da zai faɗa sama da waɗannan surori guda biyu mun gane wannan ko saboda me sun tattaro sunayen Allah madaukakin sarki menene rabbil falak ubangijin safiya mun gane ko kul a'udhu bi rabbil falaqa ina neman tsari a wajen ubangijin safiya min sharri ma khalaqa ya kare ni daga sharrin duk abin da ya halitta duk halittunsa gaba ɗaya kare ni daga sharrin su kaga ai ka gama kul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari a wajen ubangijin mutane malikin nas shine mamallakin mutane ilahin nas shine abin bautar mutane min sharril waswasil khannas ya kare ni daga sharrin mai sanya waswasi mai yawan buya min aljinnati wan nas allazi waswisu fi sudurin nas shine wanda yake jefa waswasi a cikin zukatan mutane min aljinnati wan nas cikin aljanu da kuma mutane mun gane ko ka nemi tsari Allah ya tsare ka daga tsarin shaidan shaidanun mutane da shaidanun aljanu ka gama ne nemo kowane irin tsari to ana neman tsari a gurin Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa da aka takura masa ya ce wa ƙala Musa inni ukti bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ana neman tsari a gurin Allah a manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yana daga cikin azkar ɗinsa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ina neman tsari ta hanyar ambatan kalmomin Allah cikakku ya kare ni daga sharrin duk abin da ya halitta wani mutumi an zo ana taɗi ana hira sai ce tab na ban taɓa jin cizon kuna ma irin na jiya ba ta mallara mun cizo akwai zafi manzan Allah tsira da misa Allah samata a garshe ce da san da kawayi gari ko san da ka kai yamma ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamati min sharri ma khalaqa ka karanta wannan addu'a din la yaburruka da ko ta cije ka cizon ba zai cutar da kai ba mun gane ko sai ku ban ta cije ka shikenan zafin ya tafi ba kamar yadda ta ciji wani ba sai dai ka ji ana labari dab wani kan da ta cije shi an ya sha wahala kai kuma sai ka ga baka sha wahalar ba saboda me ka ambaci Allah madaukakin sarki ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamat min sharri ma khalaqa ubangiji subhanahu wata'ala yayi magana akan shaydanu cewa suna neman tsari a junansu ko mutane suna neman tsari shaidanu sai hakan ya ƙara ma shaidanu ɗagawa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa haramun ne ka zo ka nemi tsari a gurin aljani ka ce aljani ya kare ka ka ce aljani ya cece ka wannan haramun ne ba a neman tsari a gurin wani idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana neman tsari ya tsare shi daga fitina ya ce ta'awwazu billahi minal fitani ku nemi tsarin Allah daga fitina ana neman tsarin Allah daga shiga cikin kunci manzo Allah na ce Allahumma inni a'udhu bika minal hammi ya Allah ina roƙonka kada ina shiga cikin damuwa wal hazmi kar ina shiga cikin bakin ciki wal ajaz kan na zama mai gazawa gazawa akan abu duk wani abu da zaka yi a ce ka gaza ka kasa kaiwa gaci ya Allah ka kare ni wal kasri da lalaci kan da zama malalaci in zama mutum mai kwazo wal bukhli ya Allah ina roƙonka ka tsare ni kan da zama marowaci wal dubun kan na zama rago kar ka zama rago ba a so ka zama rago wa bil iddaini da kuma hauhawan bashi haushi eh, bashi ya maka yawa wa galabatin rijal da galaba na mutane kowa ya rinjaye akan ka kai kai ma ka zama mai rinjaye akan waɗansu wa minal radd radd rada radd ila al umri kuma kada na dawo wato shekaru mafi kaskanci ka zama ka tsufa tsufan da ba za ka iya komai ba wanda ma yaro karami a kanka wa minal ma'asani wal magharab da saban Allah da kuma bashi duk ya Allah ka kare ni wa min fitnati al-qabr wa azabil qabr da fitinan kabari da azaban kabari duka wannan abubuwa ne da manzan Allah yake neman Allah tsare shi daga gare su wa min fitnatin nar da azabar da fitinar wuta wa azabin nar wa min sharri fitnatil ghina Allah ka kare ni daga sharrin fitinan wadata wadata ma akwai tata fitinar ko akwai tata fitinar bara akwai wata local government a Kano din nan na manta wata local government ne da Allah ya ba su kuɗi suka yi shinkafa suka samu sosai sai aka zo wai aka yi bikin kona kuɗi kaga wannan sharri fitnatul ghina kenan bikin ko bikin kona kudi Allah ya kare a da haka fitina ce ko kaga mutum saboda yana da kudi yana lalatar da kudin yana saban Allah wa min sharri fitnatul faqr da fitina ta talauci talauci ba akwai nasa fitina mun gane ko yawa wa min fitnatul mahya wal mamat da fitina ta rayuwa da ta mutuwa wa fitnatul masihid dajjal da fitinar dujal duk Allah ka kare mu to waɗannan abubuwa ne da ake so mutum yana neman tsari Allah ya kare shi daga waɗannan masifu ga baki ɗayansu wani isti'ana akwai lokaci? karfe na saura minti na da rabi da minti biya? na'am a isti'ana neman taimako ba a neman taimako a wajen wani in ba Allah ba wani irin taimako yawo ba mai yi sai Allah yanzu ka zo za ka faɗi ba kowa a gurin ko sai ka kira sunan mutum kuma ka yi shirka mun gane ko amma faɗuwa za ka yi ga mutane da Allah jama'a ku riƙe ni wannan ba matsala mun gane ko amma ba kowa a gurin sai ka ce shehuwa ne ya zama shirka to irin wannan neman taimakon shi aka hana mun gane ko da makamantansu a ubangiji ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako a misali annabi yaqub alaihi salatu wassalam da ayyansa suka bata sai ce fasabarun jamil babu abin da zan yi sai hakuri mai kyau Allahu musta'anu ala ma tasifun Allah shi kadai nake neman taimako game da abin da kuke faɗa kun ga wannan neman taimakon ba ne yi in bawa ba in ba Allah ba mutumin da an ce ma kura ta cinye shi wancan ya bata wannan yayi kaza waye zai taimake ka in ba Allah ba sai Allah madaukakin sarki to sai ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki ko kuma waye zai sanya maka hakuri da gamsuwa akan wani bala'i da ya same ka idan ba Allah ba babu babanka ya mutu yanzu akwai wani wanda zai iya taimakon ka kai hakuri da mutuwar babanka in ba Allah ba sai Allah madaukakin sarki da haka sai ka dogara ga Allah ka ambaci sunan Allah ka mai da al'amarin ga Allah maɗaukakin sarki saboda Allah ne mai wannan taimakon ba wani mai yi idan ba Allah maɗaukakin sarki ba Allah ya faɗa a Nabi Muhammad ya ce ka ce rabbi hukum bil haƙi wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun ya ubangiji kamar hukunci da gaskiya ubangiji ubangijinmu mai rahama shine abin neman taimako idan kana sa'isa musamman na addini tsakaninka da kafirai eh kafirai ba mai taimakonka idan ba Allah madaukakin sarki ba mun fahimci wannan ko in wasu suka sako ka a gaba ba mai taimakonka idan ba Allah madaukakin sarki ba to wannan taimako ana neman sa ne a gurin Allah madaukakin sarki shi shi kadai a manzon Allah ya ce wa Abdullah bin Abbas idza anta fasta'in billahi idan zaka nemi taimako ka nemi taimako a gurin Allah madaukakin sarki ya zo a cikin hadisi na abi huraira radiyallahu anhu ihris ala ma yanfa'uka kai kwadayin abin da zai amfane ka mun yi kudu ba akan wani ko a baya duk wani abu da zai maka amfani to ya zama kana da kwadayin sa sannan in kai kwadayin wannan yana nuna mai himma ko ka himmatu ka nemi abin da zai amfane ka wasta'in billahi sai ka nemi taimakon Allah ka ce Allah ka taimake ni yanzu na shirya abu ka zannan naga akwai fita akwai riba akwai samu to bari na yi sai kai azuma to ya Allah ka taimake ni mun gane ko akwai wanda zai taimake ka idan za ka yi sana'a idan ba Allah ba ba a ɗauki kuɗi a baka ba yanzu ka shirya ga jarinka za ka fita kasuwa don Allah akwai wanda zai sa ka ci riba in ba Allah ba babu to irin wannan taimakon in ka neme shi a gurin wani kayi shirka mun gane ko yanzu ka je kayi shuka mun je mun binne hatsi a gona mun binne gyada mun binne wake an je an yi noma an kashe kuɗi duk mun je mun zubar da kuɗaɗen mu a gona akwai wanda zai taimake ka amfanin nan ya dawo idan ba Allah ba ka samu riba in ba Allah ba sai Allah to wannan shine ihris ala ma yanfa'uka yanzu muna tsammanin za mu ci riba sai muka je muka binne dukiyar mu a gona to sai kuma mu dawo sai mu nemi taimakon Allah ya Allah ka taimake mu in ka zo kana roƙon wani ko kana tsammanin wani ne zai sa wannan shukar taka ta dawo ka ci riba kudin ka ya dawo ka ci riba to ka yi shirka ba me yi in ba Allah maɗaukakin sarki ba mun fahimci wannan ko ba me yi in ba Allah maɗaukakin sarki ba a manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yana neman agajin Allah amma mafi girman abin da yake neman Allah ya taimake shi akai shine bautarsa sa ya kasance idan ya yi sallah ya karantar da mu'azibi ne jabal ya ce kar ka bari duk bayan sallah baka faɗi wannan addu'a ɗin ba Allahumma a inni ala zikirka ya Allah ka taimake ni na ambatonka wa shukurika ya Allah ka taimake ni na gode maka wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni ina kyautata bauta maka a da hadisai da dama da suke nuna ne ba a neman taimako in ba a wajen Allah subhanahu wata'ala ba a yanzu misali sai ka ce kana neman taimakon annabi akan wani abu da ake a duniyar nan ka yi shirka ko baka yi ba ka yi shirka saboda me ina annabi yake ya rasu mun gane ko shi yasa yan bid'a ba zai wahala su gane ko kuma suna ganewa amma sun riga da sun shiga cikin bata sun yi nisa sosai amma ran tashin alkiyama idan ka shiga cikin cetonsa ya taimake ka ko bai taimake ka ba ya taimake ka mun gane ko wallahu ta'ala alam kaza tigasatun bihi subhana haka neman agaji a gurin Allah matsarkaye mai tsarki yana daga cikin nau'uka na ibada shine neman agaji neman agaji wani abu ya tinkare ka ko kuma kana bukatan wani abu da zai amfane ka to sai ka nemi agajin Allah ko wani abu ya tinkare ka na sharri sai ka nemi agajin Allah maɗaukakin sarki ubangiji ya ce istastagi suna rabbakum fastajaba lakum sanda kuka nemi agajin ubangiji sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa muku amma yajibul mubarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah yanzu akwai wanda yake ya isa ya amsa addu'ar wanda ya shiga cikin tsanani wa idza da'ahu idan aka roke shi babu wa yakshifu su'a akwai wanda yayi sai ya yaye muku cuta wa yaj'alukum khulafa al-ard akwai wanda ya isa ya sanya ku ku ne khalifofi a doron ƙasa a ilahun Allah akwai wani da zai iya haka tare da Allah babu sai Allah maɗaukakin sarki mun gane ko wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanaqu shi yake saukar da taimakon sa bayan mutane sun fidda tsammani sai an fidda tsammanin taimakon Allah sai kaga taimakon Allah ya zo yanzu ba ra'i yanzu kowa tunanin da yake watakil idan muka dawo irin yanzu wahalar da za a sha ta ta baya ko an kusan an fidda tsammani gaba daya an fidda tsammani wa yake tunanin amfanin gona gero zai dawo dubu arba'in da wani abu wanda ya kai dubu ɗari eh yanzu talatin da takwas ba wa yake tsammanin haka in aka faɗa ma aka ce in allah ya kai mu baɗi watan august za a sai da gero dubu talatin da takwas za ka ce kai mahaukaci ko ba za a yadda ba in ma fatar mutum zai ce to ko zai dawo tamanin ko ko saba'in haka dai za a ɗanyi shi ne an ɗanyi fata amma ka ga sai Allah ya gurguza abu to huwa allazi nazila ghaisan min ba'di ma qanaku shi yake sauko da taimakon sa agaji bayan an fidda tsammani sai an fidda tsammanin ruwan sama sai ka ga ruwan sama ya sauko wa yashuru rahmatahu rahmar Allah ta yadu ta bazu a doran ƙasa mun gane ko to wannan kenan don haka sauran abubuwa ma da kuke gani ba su fi karfin Allah maɗaukakin sarki ba in Allah da sai ka ga siminti ya dawo naira dubu hamsin wani ya ce ko dubu bakwai ya zai aure ai dubu biyar dubu biyar wani ya ce siminti daga ya dawo dubu bakwai zai aure saboda yana ga yayi araha mun gane ko to duka mai sauki ne a gurin Allah maɗaukakin sarki istighasa isti'ana a ita yawanci tana shigowa ne wajen neman taimako ita kuma istighasa abin ya tinkare ka ne sai ka nemi agajin Allah maɗaukakin sarki amma kusan ba su da wani bambanci sosai mun gane ko ba su da wani bambanci sosai wallahu ta'ala alam a zamanin manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi akwai wani munafiki yana cutar da musulmai sai sahabban manzan Allah suka ce ku tashi mu je gurin manzan Allah lafazin da suka faɗa suka ce qumu bina ku tashi nastaghisu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadal munafiki mu nemi agajin manzan Allah game da wannan munafikin ya mana maganin sa da aka je gurin manzan Allah faqala sai ce innahu la yustaghasu bi ba a neman agaji a wajena inna ma yustaghasu billahi ana neman agaji ne a wajen Allah madaukakin sarki kun ga yadda manzon Allah yake kokarin ne yake kokarin toshe wata kafa ta shirka lokacin manzon Allah zai iya cewa aje a masa kaza mu je mu maganin sa ko amma saboda ya toshe musu kafa ta shirka kofa ta shirka sai ce innahu la yustaghasu bi inna ma yustaghasu billahi ana neman tsari ne a gurin Allah madaukakin sarki wazzabahu da yanka ana yanka a waye don Allah maɗaukacin sarki na layya na hadaya na aƙiƙa na suna sannan in za a yankan da bai shafi ibada ba kamar mahauci zai yanka nama don a sayar za ka yanka nama don ka ci a gidanka ka yanka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wani ko Allah ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah don ubangijinka kai ka soke raƙumi don ubangijinka ubangiji subhanahu wata'ala yace kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gaba daya don Allah madaukakin sarki nake la sharika lahu babu shirka da Allah a cikin waɗannan ayyuka din wa bizalika umirtu kuma haka aka mun umarni ubangiji yace wal budana ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khairun fadkuru suwallahi alaiha sawaf raƙuma mun sanya muku su ku yi ibada ku yi bautar Allah maɗaukakin sarki da su kuma akwai alkhairi tattare kuna za ku samu alkhairi a cikin raƙuma akwai raƙuma alkhairi da za ku samu tattare da raƙuma don haka ku ambaci Allah idan za ku soke su idan za ku soke su ku ambaci wa ku ambaci Allah amr bin maimun kafin ya musulunta yana aiba ma aibanta ma mushrikai yace ina mamakin ku Allah ya halicci akuya ya ba ta abinci ta ci ya ba ta ruwa ta sha ya rayar da ita ku zo za ku yanka ta ku ci daɗi amma ku ambaci sunan wani ba Allah ba haka yake faɗa musu yace tir da irin wannan yanayi naku tun a jahiliya kafin ya musulunta sai kuma Allah ya taimake shi da manzon Allah ya zo da ya ji yadda manzon Allah yake da'awa ya ce dama abin da muke nema kenan amru bin maimun ya ce dama abin da muke nema kenan nan da nan ya karɓi musulunci manzon Allah ya faɗa a sayyidina Ali bin Abi Talib wasu kalmomi guda hudu ya ce la'anallahu man zabaha li ghairillahi duk wanda ya yanka ba don Allah ba Allah ya tsire masa albarka a lokaci yayi ko da miki na wan nazar da kuma bakance da 40 da shida da bakance bakance ba ana yin sa gawaye ga Allah madaukakin sarki a magana akan bakance tana da yawa da bukatan kuma mu dan yi magana akan ta sai mu wuce insha Allah ta'ala a Allah yayi umarni da cewa ayi bakance don Allah Allah ce summa liyaqbu tafasahum wal yufu nuzurahum masu aikin haji su cika abinda Allah ya daura musu na takunkumi karka yanke farce karka yi aski karka yi jima'i karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza mun gane ko shine ma'ana summa liyaqbu tafasahum duk wani takunkumi da aka ɗaura musu to su cika wannan takunkumin wal yufu nuzurahum kuma su cika bakantan da suka yi Allah ya yabi waɗansu mutane yace yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira suna cika bakance kuma suna tsoron sharrin wata rana wanda sharrin tartsatsi yake yi sharrin rana yana tartsatsi Allah ce wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazari fa inna allaha ya'lamuhu duk abin da kuka yi na bakance ko kuka ciyar to Allah madaukakin sarki ya san da shi da na Aisha ta ce man nazara manzon Allah ya ce kai hadisin da na Aisha duk wanda yi bakance cewa zai ma Allah da'a to ya masa da'a ya cika alƙawari wanda yi bakance zai saba ma Allah kar yayi bakance mutane sukan yi shi ya kasu kashi biyu akwai bakance mu'allak akwai bakance ghairu mu'allak sai na ce na yi alkawari zan yi azumi gobe to in dai Allah ya tashe mu da rai da lafiya to na yi na cika mun gane ko na yi alkawari gobe zan yi sadaka in Allah ya kai mu goben na yi sadaka wannan ba shi da sharaɗi akwai mai sharaɗi ba ka da lafiya sai ka ce na yi alkawari idan na warke zan yi sadaka to in ka warke ka yi sadaka kowanne ana bukata ka shi mun fahimci wannan ko za mu dakata a nan da wannan muka zo ƙarshen zamanmu na goma sha hudu ko? a sha biyar? na abinda muka karanta daidai allah maɗaukakin sarki ba mu ladansa abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh